اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذ من أهلها مكانا شرقيا ƙarshen karatun mu na cewa tasihun niyyati la budda minhu ingantar da niyya abu ne wanda bai da makawa ga aiki saboda innamal amalu bin niyyati ta niyyatu biha qawamul ashiya kullan ita niyya da ita ne tsayo al'amura ga baki daya wazkur ka ambaci maryama fil kitabi a cikin littafin ka shine alqur'ani zakara ya ambata zakariya wa yahaya wasa ya zukuru ibrahim wa musa wa harun wa isma'il wa idris dukansu waɗannan dun maza ne zakariya yahaya ibrahim musa harun isma'il idris sai ce uzukur maryam kazalika ma ha'ula'i ita ma maryam ka ambace ta ko da take kaman mace zahiran to ka ambace tare da waɗannan mazaizai wahiya imra'atun maryamu mace ce kam walakin wasafaha Allah tabaraka wa ta'ala sai dai Allah tabaraka wa ta'ala ya sifanta ta bi sifatin rijal da sifofin mazaizai ciya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i sai ce ma'ar raki'i na bai ce ma'ar raki'ati ba saboda ita yana lissahi to cikin maza aka sata ba cikin mata ba sai ce ki yi bi ga ubangijinki ki yi sujada ki yi ruku'i tare da maza masu ruku'i lam yaqul ma'ar raki'at bai ce tare da mata masu sallah ba can kuma sai ya ce wa kanat min alqanitina maryam ta zamo cikin mazaizai masu biyayya ga Allah lam yakun min alqanitati bai ce ta zamo cikin mata masu biyayya ga Allah ba shehu ya ce shakhsu shakhsu ra'atin ga jiki kam za ka ga jiki na mace walakin alhalatu halatul rijal amma halinta da himmata to halittar maza gare ta a baɗininta fa zukirat ma'ar rijal da haka da ana faɗin mazaizai na addini sai aka kawo hadda maryam to ka ambaci maryam idan tabazan min ahliha sannan ta nisanci mutanenta ta je wani wuri makanan wuri sharƙiyan gabascin inda suke shine gabascin gida ita lafi makanin ta banta a wani wuri na hawan sharki wajen gabas shine wajen mahudar rana minar dari daga gida ashar salasa asharata sana maryam ta yi rayu shekara goma sha uku fi gurfatin a cikin ɗaki faukal mihrab saman mihrabi fi masjid zakariya a masallacin zakariya cikin shekarar nan goma sha uku mara'at rajulan qattu ba ta yadda ta ga wani namiji ba cikin shekara goma sha uku hata balagat mablagan nisa hatta kai ma'isan mata sosai ta zama mace falama tsahurar min haidatiha da ta yi tsarki daga hailata ita zale sai ta nisanta ilal janibin sharki wajen gabascin gida take banta da ta ga don wanka lamma tsahurar min haidatiha sadda ta yi tsarki daga hailata ta nemi makanan wuri sharƙiyan gabascin gida haza to can inda ta koma gabas nan ne aka yi cikin annabi isa to don haka su ko kirista sai suka maida nan wajen shine alƙiblarsu هذا هو السبب في كون النصارى يجعلون المشرق هو القبلة wannan shi a dalilin nasara suka sa gabas shine alƙibla surin ibada kama annal yahuda kama yahuda la mawdiya musa mawdiya fil janibil garbi da aka ba musa abinda aka bashi a wajen yammacin wuri ja'al al maghriba huwa al qibla sai suka sa yamma su ko shine al su kaga Allah ba shi ya ba su umarni ba ba zaɓin Allah ba ne zaɓin ƙashin kansu ne wa nahnu ma'asharal muslimin mu ko musulmi imtathalna amrallahi tabaraka wa ta'ala mun kama horon Allah ne wurin ƙiblan mu dan Allah ne ya ce maza Allah sallallahu alaihi wasallama fa walli wajhaka shataral masjidil haram wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatarahu kaga Allah ne ya hore mu da cewa idan za mu yi ibada ta sallah to mu huskanci masallaci mai alharma shi ne ka'aba ja'alnar kiblata haisu amarna Allah tabaraka wa ta'ala mu mun sa alƙibla ibada mu ta sallah wajen inda Allah ya umarce mu da mu duba wa adrakna muradal qaumi fi qiblatina lammam tasalna amran lahi mun riski abinda ake nufi cikin mu sanda mun ka kama horon Allah subhanahu wata'ala makka hiya makka lati qiblatuna hiya miladu muhammadin sallallahu alaihi wasallam kaga makka wanda yake ita ce mu amma da umarnin Allah ita ce mahaifu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam in tabadan min ahliha makanan sharqiyyan ta nisanta daga barin iyalinta ta koma wajen gabascin gida itazalat ta keɓantu sharkiyar dar gabascin gida fattakhadha min dunihim hijaba fattakhadha ta riƙe hijaban sutura min dunihim kuma bayansu arsala sai ta sako suturan sutura tastatiru bihi da za ta yi sutura ta rufe kanta da shi litabliya ra'asaha don ta kwance kanta ta gyara aw siyabaha ko tufafinta aw tagtasila min haidata ko ko wanka daga haila to ta keɓanta ita kadai farasalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiya farasalna ilaiha ruhana sai muka aiko mata ruhin mu shine jibril fatamathala laha sai ya mai ya bayyana gare ta ba'da lubsiha thiyabaha bayan ta ɗaura tufahinta sai gashi ya bayyana basharan mutum sauyiyan madaidaici shine macikin halittar mutane ga baki ɗaya ja jibrilu jibril ya zo mata ala surati basharin tamil khalqi akan suran mutum mai cikakken halitta ta mutane law ja ala surati ruhaniyin labaqi isa ruhaniyan la basharan da jibril ya bayyana gare ta yau wanzu da sura ta ta ruhani mara jiki to isa shi ma zai wanzu ruhani bai da jiki ba mutum ba qalatin ya a'udhu birrahman minka in kunta taqiya tana nan kawai sai ga mutum gaba gare ta qala ta ce inni a'udhu birrahman minka ni ina neman tsari daga Allah ina neman tsari da Allah minka da gare ka wato ina neman Allah ya tsare ni daga ka taɓa ni in kunta take in dai ka zan mai jin tsoron Allah to ka rabu da ni lamma ra'adu rajulan da ta ga jibril mutun namiji zanat annahu basharun ta yi tsammanin mutun ne to hazzaratu sai ta tsoratar da shi mina dunuwi min ha daga ya kusa gare ta in kana ya khafu Allah tabaraka wa ta'ala in ko yana jin tsoron Allah to da Allah ya rabu da ita kada ya matso kada ya taba ta qala inna ma ana rasulu rabbiki liyahaba laki gulaman zakiya qala jibril jibril ya ce mata ni ba dan adam bane ni ba mutum bane inna ma ana rasulu rabbiki ni manzo ne na ubangijinki na zo li'ahaba laki dan in baki yaro li'ahaba laki gulaman dan in baki yaro zakiyan tsarkakakke ƙala jibrilu ya ce mata lastu min jinsil bashar ni ba jinsin mutane ba ne rasulu ni manzo ne malakun mala'ika min indillahi tabaraka wa ta'ala daga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ne ya aiko ni li a haba laki gulaman don in baki yaro zakiyan tsarkakakke bin nubuwati da annabta kawai fanafaha sai ya busa fi biha a aljihun rigarta fahamalar bi isa nan take sai ta yi ciki da annabi isa ƙalatan ne ya kunu li gulamun wala mai sassani basharun wala maku bagiya ƙalan maryam ta ce mishi anna ya kunu li gulamun ta ƙaƙa yaro zai zamowa gare ni yaya zan haihu wala mai sassani basharun bi ta namiji bai shahe ni da magana aure ba walam aku bagiyan kuma ban zamo zaniyatan mazinaciya ba ni ko na san ba a ciki a haihu sai an gamu da namiji to tunda ban gamu da namiji ba ta kowace huska yaya za a yan haihu kala kadhalika qala rabbuki huwa alayya hayyin wala naj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya kala jibril yace mata al'amru lamarin nan dai kazaliki da na gaya miki haka yake min halki gulami minki min gairi abin na halitta ɗa da gare ki ba tare da uba ba ƙala rabbuki ubangijinki ya gaya miki yana cewa huwa halitta ɗa ga mace ba da namiji ba hayyinun alai mai sauƙi ne gare ni bayan yamfaka bi amri jibril fiki shi ne jibrilu ya busa cikinki fata hamili bihi ki ɗauki ciki da ɗa waya kunu ma zukira abin da aka ambata sai ya zamo wani kawai ma zukira fi ba da illa saboda abin da aka fata cikin ma'anar illa da za ta sa a yi haka nan micece shi ne sai ce wale na ja'alahu mun yi haka don mu sanya abin da za ki haifa ya zamo ayatan linnasi aya ga mutane ai kaga shi adamu bai da uwa bai da uba haka dai Allah ya shi ashe Allah na iya halittar mutane ba tare da uwa da uba ba ita kuma Maryamu da awaza Adamu aka yi ta kaga uba gare ta ba ta da uwa ashe ana iya halitta da uba ba da uwa ba to shi ko Isa yanzu Allah zai gwada iko za a yi shi uwa ɗaya yake da ita bai da uba sai mu sanya zama aya ga mutane fa habadat maryam nan take maryam ta yi ciki kuma nan take an ka haihi ɗan ƙila an ce hamalar tisata a shurin shehu zai kawo wannan batutuwa saboda amana ta ilimi ya ce wasu na cewa ta yi ciki wata tara ɗame-ɗame da shi amma kaga rigimar da aka san ta haihe shi inda cikin an ka fara gani da sannan za a rigima kahin ta haihu amma ba a ji an rigima ba sai bayan har ta haihu kawai sai a ganta ɗauke da ɗa ke maryamu ina kika samu ɗa ta ce ku tambaye ina na samu shi sai annabi ya ya tashi haɗa ƙafafu ce ni abdullahi a ta ne alkitaba waje ala ne nabi'a waje ala ne mubarakan aina ma kunt da ɗaye ta haɗi ya ta haɗi kuma ya koma ya kwanci ne kaga yanzu ba da maryamu aka magana ba da shi aka magana kuma ya kare uwa tai to da haka nan take ne aka yi abin ba wai an ɗauki watanni ba wakila ya ce kuma an ce hamalat wa wada filhini ta yi ciki ta haihu nan take wa hadha huwa allazi yadullu alayhi siyaqul ayati yace kuma wannan shine abin da siyaqin aya yake nunawa hamalat filhin ta yi ciki nan take wa wada filhin nan take kuma ta haihu za mu sake hahe shi don ya zamo aya ga mutane ta ikon Allah wa rahmatan minna kuma ya zamo rahama da gare mu in ji Allah liman amana bihi ga wanda ya ba da gaskiya da shi wa kana halittar shi haka nan ba da uba ba ya zamo amran al'amari makadiyan wanda an riga an gama kamar da muka ce an wuce wurin shi magana halitta ce an yi an gama fa nafaka jibrilu fi jabi dir'iha fa hasad bil hamli fi badaniha musawwara kawai sai jibril ya mata busa haka ga aljihunta da bakin shi kawai sai ta ji motsin ciki har an suranta shi ya zan mutum nan take kuma sai gaya an haihe shi kuma cikakke fa hamalat sai ta ciki ban tabada sai ta nisanta bihi da shi makanin ta nemi wuri kasiya manisanci zahaba ila abba adimin makaniha ta ta yi wurin da ya ko ina nisa saboda ta ce wa mutane mi ke boya Allah shekara goma sha ku baki taɓa ganin namiji ba ni taɓa ganin ki kullum kina masallaci ba ki hita ko ina to sai ga ciki sai ga ɗa a za ki ce ma jama'a fa a ja'a ahal makhadu ila jiz'in nakhlati قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فأجاء أهل مخاض sai naƙuda ta kaita shine ciwon haihuwa likitoci na cewa duk ciwon duniya bai yi ciwon naƙuda ba zaman shi dai bai daɗewa kuma sai Allah sa mata mantuwa da sun haihu sun dibi yaron nan shikenan sun mance da ciwon da sun kasha ba don haka nan ba da kowa haihu guda to ba ta ƙara haihuwa sai su zama irin da wata kurma ta yi aure an kai sa'a ta haihu guda ta hita da ƙyar to daga nan in za a barka haihuwa wance na'am za mu ce wance ta haihu ta haihu ta nawa ce in ce ta farko wace to mu ba ta sani ba amma yan an ce ta biyu ce da gangan ta yi da gangan ban zuwa saboda ciwon haihuwa ba ƙarami ba ne ta ma sai Allah sa musu mantuwa tunna ta haka Allah ya hukunta za a dunga zuwa duniya din kuma sai Allah ya sa musu tsananin sha'awa wanda in sha'awa ta zo ba su iya tuna cewa ana iya ciki za a wahala sai bayan an gama kuma daɗin abun ba a masu da cikin sai ya zama ciki sannan shi yasa duk ɗan da ka saba ma uwa tai to Allah sai ya mishi azaba biyu sai an mai azaba duniya sai an mai azaba lahira kuma da wuya ya shiga aljanna don mai sabon uwa ta da wuya ya shiga aljanna Allah ya kiyaye mu to sai ciwon nagoda ya kai ta tallabe ila jiz'in nakhalati ta dahwa kututturun dabino busasshe ra'at jiz'a jiz'a nakhalatin ya bisa sai ta ga kututturun dabino busasshen kututturu min qablu kahin yanzu faja'a sai ta zo ruhili ta atami da alai don ta jingina gare ta samu saukin ciwon naƙudan nan a da riƙa shi ba wala da kawai sai ta haihu nan take to kuma da riƙa shi sai ga shi Allah ya mishi rai sai ga ya da ganye sai ga ya da ɗiya sai ga su ɗiyan hassun nina ta diba ƙasa akwai wani rame sai ga ƙorama nan take tana gudu da ruwa saboda a ɗebe mata kewa kuma a gwada mata cewa yin abun da ba a saba gani ba abu ne mai sauƙi ga Allah jide ku tuturu busasshe da riƙawa Allah ya yi mishi rai ba ran ba ya yi ganye ba ganyen ba ya yi ɗiya ba ɗiyan ba nan take ya nuna kuma ya ta diba ta san wurin rami ne amma sai ga ruwa na gudana lafiya da ya koma ƙorama to wannan sai ya ɗaya mata cewa ga ta haihu babu miji ashe Allah na iya abin da ya ga dama yadda ya ga dama walhamlu wattaswiru walwiladatu fi sa'atin kaga shehu ya kawo khulasat abin da kenan shehu yace da cikin da suranta dan da haihuwa ta duk cikin lokaci guda an kai qalat sanda ta ta haihu da da ta ce ya laita ni kaico ni kaico kaina a a zan ce ma jama'a ni da an masallaci dare da rana ba a ko gani na to in ce ina ni samu da ta ce kaico ni kaico kaina mitu da ma dai ka ce na mutu kabla hada kahin wannan lamari ya auku halimat ta san ma sai kudu alaihan nas abinda mutane za su ta gaya mata cewa i ai kaga aiwa ai ta Allah annan i ai masallaci ibada kawai ta kai lalle amma ga ta da da to ko tambaye ta ma ba ai ille dan izgili tun an dai san ba a samun da sai an yi ciki ba a ciki sai an haɗu da namiji to ita da awwali ya Allah ba ta ko ta masallaci to a an kai fataman natil mauta sai ta yi gurin da ma dai a ce mutuwa ta yi ƙabala hukuri ha za ka yi auko wannan abun kunya ga ganin ta yanzu da ma dai ka ce na mutu kahin yanzu wa kuntu na zamo nisiyan masiyan abun mancewa da ni ai shai an matarukan abun da za a wanda an ka bari la yu'rafu ba a san shi ba wa la yuzkaru ba ambata shi fana dai ha min tahtiha Allah ta hazani kar ja'ala rabbuki ta ta kisariya fanadaha tana cikin wannan wasawasi din sai jibril ya kira ta min tahtiha karkashin ta shine kana aswala minha ƙasa gare ta sai ya ce mata Allah ta hazani maryamu kake bakin ciki kad ja'ala rabbuka tahtaki sariya dubi nan gangare inda nike zahi ga Allah ya sanya miki korama wa kana naru korama ta zama yan kada ta yanke wa baki ardan ya bisa ƙasa ta wanzu busassa kaga ardu mu'annasi ne ba muzakkari ba ardun wa baki ardan ya bisatan sai ka ce hadhihi al-ard ba ka cewa hadha al-ard kamar da ba cewa hadha al-bi'ru sai dai hadhihi al-bi'ru hadhihi an-naru fafadan naharu tana diba rami sai ga korama tana kwarara tana gudu sosai wa huzi ilayki bi jid'in nakhlati tasaqad alayki rutaban janiya wa huzi ilayki kuma ki girgiza bi jid'in nakhlati kututturin da binu da kin karika dan girgiza ki gani wanda yake kanan ya bisa da can busasshe ne to da kin girgiza ta saƙar alaiki za ta dunga zubo maki da ruɗaban janiyan ɗan ‘ya'yan da biyu yanzu sabbin tsunka yanzu yanzu nan tana girgizawa fata saƙar da alaiha ruɗaban jani sai ga ɗiyan da biyu suna ta faɗowa kuma nunanni fadal ma'u kaga ruwa sun gudana babu dalili wa asmara jiz'un na halatta kututturin da biyu ya rayu ya ɗaya kuma nunanni fasarar takulu sai ta rika ci wata sharabu tana sha min nariha daga koramarta hudiba sai aka ce mata fakuli minar rutsabi ki ci ɗayan dabinon nan naki wa sharabi ki sha daga wannan korama waƙarri ainihin ki sanyi ido ki natsu da ɗanɗan da Allah ya baki cikin ta ce to ai ba haka ba yanzu in na ga wani ya tambayan ina na samo da ni ko in ce mashi me sai an kace mata ga jawabi fa in ma tarayin na min al bashari ahadan fa quli inni nazartu lir rahmani sawman falanukallima al yawma insiya kaga tana batun zuci sai a fassara mata ga abin da kinka ce kuma ga amsa fa in ma tarayin na ai in ra'aiti min al bashari ahadan in kin ga wani cikin mutane 'yan sa'ido ba sa'alaki an wala da ki ya tambaye ki ɗanki a an kai faƙuli ki ce mashi inni nazartu sauman lirrahamani ni na yi nazarin yau ba ni magana kawai sai ki nuna ki ce ke kin yi alkawali ba ki magana to ya gaba 'yan te magana ta ce mi da kawai ta kyale su ko kurun magana ne imsakan kamewa kullum man haɗa baki duk wanda ya miki magana ko me ya ce miki la tu khasibi kake husuma da shi wala taruddi alaihi kada ki maimai da amsa kuli sai ki ce mai inni nazartu lirrahmani sauman ni nayi nazarin kamun baki ga Allah mai rahama kuma kaga sai ce lirrahman saboda san rahama Allah na tare da ita Allah ba zai bari ta sha wahala ba na yi nazarin kamun baki saboda Allah mai rahama don haka la ta kallon fi sha'ani hadal walad ban magana cikin sha'anin wannan da ko abun da ba shi ba falan ukallima yau mai insiyan yau duka ba ni magana da kowane irin mutum har abada kuma gobe an kai kuma ki ce yau ban magana da kowa jibi in ta zo yau ban magana da kowa akwai malamin ɗalibi Allah ya ji kanshi yana da keke ne sai ya rubuta ba a roya sai gobe shi an rubuce ga keken shehi ya warakiya sai ce malam umaru keken ka na'i me an ka rubuta ya ce ba a roya sai gobe ya ce to gobe ha ce shi ba sai gobe ya ce hoɗan da dabara tun da kullum ba a roya sai gobe gobe ba sai gobe ce ba sai gobe to ashe malam umaru ga ga Maryam ya samu falan ukallima lima yasa yau ban magana da kowa to in gobe ce kuma ai yau ne yau ma ban magana da kowa jibi ma yau ne ban magana da kowa hadha aslu sawm wannan shine asalin azumi shine kame baki daga rashin magana aslu sawm al imsak an al kalam asalin azumi shine mutun ya ki magana to tunda ta samu jawabi kuma kaga ta samu natsuwa ta yi ta ɗiba kewa da mala'ika jibril da kuma alamul gaibi duk abin da ke ta faruwa duk abu ne wanda yake ga zahiri bai da jawabi to amma in ta saba kuma har ta zamo ganin abin mamaki gare ta da mu'ujiza ba wani bako abu ne gare ta ba kuma kaga babu wata rashin lahiya wadda ko wani rauni wanda take ciki fahamalat hadha alwalad sai ta ɗauki ɗanta fa tarbihi qaumaha tahmilu qalu ya maryamu laqad jiti shay'an fariya ya ukhta haruna ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kana tummuki bagiya da kakabi ya tashi ta ɗauko ɗa fa'atar bihi qaumaha ta zo mutanenta da shi ta hamilu tana ɗauke da abunta aka ce jama'a ku zo gaban mamaki zahabat bikran ta ta tana budurwa mara azzaujan qad ba taɓa ganin namiji ba wa raja'at ta hamilu waladan gata ta dawo ɗauke da ɗa ina ta samu ɗa ƙalu sai jama'a suka ce tabɗi ya maryamu ya maryamu laƙarji cikin zo da shai'an abu fariyan mai girma da gaske haisu a ta yi tibi waladin min gaira amin ke da at waliya ɗiyar waliyai wadda an raye cikin masallaci a ce kin zo da ɗa baki aure ba ka san wanda yake mai tsalki to shi ne da ya yi ɗan abin haɗi sai a mai da shi wani tashin kiyama kamar farin tuhahi da baki ya ɗaga gare sai ko malami sami rigarka kowa abin magana amma in rigarka baka ce ko tawada ka zuba ko inki wurin ma sai ta kyalli sai ya ƙara kyawu to don haka ya tuna wali ya ɗiyar waliye kuma tana masallaci ba ta ganin kowa ta sai abin kakabi jama'a ku zo ga maryamu da ɗa ke maryamu ina kin ka samu ɗa ya uhuta haruna madadin a tambaye ta kin zo da abu mai ban mamaki mai girma mina ne ba sai an haɗi ba sai aka ce ya uhuta haruna ya ke mutum da ya kirki irin haruna shi harun rajulun salihun mutum ne na kirki a lokaci ne ba a samu na kirki kamata ba to wai in kai kirki sai a ce maka ɗan uwan haruna ko a ce mata uwa haruna to shine ke da adda kirki kamar haruna ina kinka ta kinka samo da ba aure huwa rajulun salihun ai ya shabi hata fil ifa ya wadda ta kama da haruna wurin kamun kai harunu haza shi wannan harun imma harun nabiyullah imma dai haruna annabin allah li'annahu akhu jaddi maryam dan uwan kakan maryam ne وكان هارون لما كان أخا جد مريم صار أخا لها tun da ɗan uwan kakanta ne ya zama ɗan uwanta a ce ya auta haruna in ji wani zancen malamai kenan aw ko ko harunu haza wannan harun rajulun ismu harun fi zamanin maryam rajulun salih wani mutum ne na kirki aka yi zamanin maryam suna ne haruna aw harun jaddu maryam ko ko wancan harun kakan maryam ma'ana ya ukhta haruna ka ma'ana qaulil arab ya akhal arab hace ya akhal arab to kai dan uwa kawai ya akhal arab ma'anahu ya rajulan min al arab to daka ya ukhta haruna ma'anahu bintan min ali harun diya daga iyalin harun aw kana kullu man kana salihan aw saliha yuqalu hadha ahu harun fi salah ko kuwa saboda kirkin shi harun wanda ba a saba gani ba to duk mutumin da ya kirki ko mace ne ko namiji sai a ce mishi ahu harun dan uwan harun fi sala wurin kyautatuwa da nagarta hazihi ukhtu harun fi sala ita sai a ce mace waccan wannan ya uwan harun ce wurin nagarta fajar alqur'anu ala adatim kadhalika to sai qur'ani yayi magana ya gudana kan al'ada waɗannan mutane walaysat maryam ukhtan li harun amma ita maryam ba uwa haruna ba ce shehu ya ce fa bai na huma alfun wa tamanu mi'ati sana tsakanin wancan da maryam shekara dubu da ɗari takwas to amma haga saboda an yi abun haɗi an mata wanga to tahe uwa haruna wancan shekara dubu da ɗari takwas an jawo shi saboda dai a girmama abun kuma hayo dai ba a yi maganar ɗa ba sai aka ce to ke maryam ma kana abuki mura a sau'in mu dai sanin mu ubanki ba mutumin banza ba ne ba mazinaci ba ne wa ma kanat ummuki bagiyan kuma mun san uwarki ba karo ba ce ba mazinaciya ba ce to fa min aina laki hadha alwal ina kin ka samu da ina kin ka samu zuwa ki tai ki saki hanya ki zina baki gada ba ga uwa baki gada ga uba ba ya ukhta haruna waliduki imran ma kana mra'asu'in ya ke saliha ya uwa haru da wurin kirki to kuma mun san banda ke ta kirki ce ubanki imrana ba mutumin banza ba ne wa ummiki hannatu bintu faquda ma kana zaniya kuma mun san mahaifiyarki hannatu bintu faquda ita ma ba mazinaciya ba ce to fa min aina lakil ina kin ka te kin ka samo da ka daga du an daddaure ta fa asharat ilayhi tace ku tambaye haka dai tace ku tambaye ina na samo shi shi hoda muku da na samo shi suka ce wa gare nan wayo kaka za ki ce mi ma jaririn da aka yanzu magana sai mi ke zanne har da kawahu ce ni abdullahi ya ci gaba da bayani a ta da likitaba kuma ya ce ni na kuka ga ni annabin Allah ne eh baban za nake ba fa asharat lahum ta musu nuni ilaihi ga an kalle mu tace ku tambaye imtasalat amrallahi kaga ta kama horon Allah amsakat anil kalam ta mace ba da magana ai ta yi magana to in ta ce ban magana to mita yi da haka sai ta nuna musu ta kame bakinta daga barin magana wa asharat ila alwalid ta nuna musu da qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya suka ce mu tambaye shi kaifa nukallimu kaka za mu magana da man kana sabiya wanda ya zama karamin yaro abun haihuwa yanzu kuma fil mahdi a cikin zanen haihuwa tai kaifa nukallimu mauludan fil mahdi ma qabila hul qawabil ba'du ko masu yankan cibi masu ansa sun ka yanke cibin shi ba ki ce mu tambaye dan kin rena muna hankali kaga yanzu kuma cin mutunci zai zo yanzu tun sun samu hanya a'a yadda za a ci mutuncin uwa tai qamal waladu sai yaro ya tashi wa huwa fil mal yana cikin zanin haihuwa tai wa ashara bi asbu'ihi sai ya nuna hannu wato yana neman ina da magana ya daga hannu haka kuma haga haka wato Allah guda ne ni ikon Allah ne da aka ya daga hannu a bashi dama haka za ƙala isa isa ce inni abdullahi ni da kuka gani nan to ni bawan Allah ne in kun san Allah kun san ba abun da Allah bai iyawa to mi an na mamaki kun gan ku ba ku san Allah ba kaga ya mai da martani gare su ya kare mahaifiya ta awala ma na daga bihi farko abin da ya fara magana da shi inni abdullahi ni dinnan bawan Allah ne to kuma raddi gari sun ce Allah ne a'a ni bawan Allah ne sun ce dan Allah ne a'a ni bawan Allah ne ya fara haka dan ya san karshen ta za a ce shi Allah ne ko dan Allah da aka ya fara cewa inni abdullahi duk aga magana komai ni dinnan to abdullahi bawan Allah ne وهذا رد على قومه الذين جعلوه فيما بعد إلها wannan raddi ne ga jama'a ta nasara da sun kame da shi Allah bayan haka ya ce amma ba banza nake ba a ta niyar kitaba Allah ya bani littafi akwai linjila tana zuwa nan gaba kaɗan eh in mun gama zama jarirai to za mu kawo littafi eh waje alani nabi'an kuma ni dinnan da kuka gani Allah ya yi ni annabin Allah ne ni nan ba ƙaramin mutum da ke ni annabin Allah ne sannan kuma in ne maku bushara waje ne mubarakan aina makuntu ya sani in zamo mai albarka mai unhwanin mutane duk inda nike ni unhwani ne gare ku ku ta bushara alkhairi da albarka ta zo muku sannan kuma ku sani akwai aiki wa ausani bis salati sannan ya hore ni da sallah da aka in muka girma to za mu kama sallah ni da ku wan zakati da zakka Allah ya hore mu da sallah da zakka amma tukunna ya hore mu da su ma dumtu hayyan matukan na da wama ina da rai to Allah ya ce in rika sallah in rika zakka ko ma ku rika yi sannan wannan boye Allah mahaifiyata wa barran bi walidati Allah ya yi ni mai tsananin biyayya ga uwata mahaifiyata bai magana uba ba dan babu uban da aka sai tsaya ga uwa ta cewa bai ɗauka a rena uwa ta kuma komi zai yi ko da yake yanzu an ka shi kan kariya ga uwa ta wa barran mai walidati Allah ya ne mai tsananin biyayya da alkhairi ga mahaifiyata li'annahu la aba lahu sannan kuma ku sani walam yaj'alni jabbaran Allah bai yi ni jabbari ba mai tsaurin kai da wulakanta jama'a da kawo abin da yake wahala ga jama'a shaƙiyan mai sabon Allah ni ba jabbari ba ne ko ni ba mai sabon Allah ba ne sannan kuma wassalamu alayya ina tare da amincin Allah yau mawulidu yau da an ka haifan ban da matsala wa yau ma'amutu da ran da zan mutuwa zan mutu ba wata matsala wa yau ma'ubasu hayya kuma da ran da za a taddani da rai bayan na mutu za a koma taddani ran nan ma ban da matsala ya gama maganan nan ya koma ya kwanci ne to in ji kun bakin gin rigima na fihi ma ta kadama lissayi da ya haya cewa ranakun nan guda uku su ne masu matsala matsananciya ga mutum to shi allah ya tabbatar mishi na cikin aminci ranar haihuwa da ranar mutuwa da ranar tashin kiyama هذه الأيام أخطر أيام لبني آدم waɗannan kwanuka su ne mafi haɗarin kwanuka ga ɗan adam don nan ne zai haɗu da abin da bai tsammani yau wilada rubba ma halakal insan inda miladi kaga ran haihuwa da yawa wanda za a haifa ya gamu da ajali ne ya ce taɓare bai ma leƙa duniya ba in ji mai infiraji wa yau mauti da ranar mutuwa wa yau kiyama da ranar kiyama ƙala haza annabi isa ya faɗi wannan magana waraja ilal mahadi ya koma ta cikin zanen haihuwa ta ya kwanta qabla an taqbala hulqawabil tun masu ungozo masu anshe shi ba tun ba yanke cibi ba kaga kallo ya koma sama ala ta'ala Allah ya ce zalika isa ibn maryam qawlul haqqi alladhi fihi yamtarun zalika isa to magana ga bayanin da mun kai to fa shine isa ibnu maryam dan maryama qaulul haqqi zance na gaskiya gaskiya abin da muka gaya muku to shine haƙiƙa isa dan maryam alladhi yamtaruna fi wanda suke ta kokonto suna ta jayayya cikin shi wannan nasara saboda su nasara suna shakka cikin shi to wai shi yanzu wannan to to shin Allah ne ce kai ba Allah ba ne to ina uba ne a bai da uba to ko dan dan Allah ne kai to a to abin da ya kamata da Allah na nan Allah to amma ai uwa ta ta yi shi ba mamaki to ita ma mu ce Allah ce shi ma Allah ne kaga fihi yamtarun kenan an kasa gano magana guda to duk da yake nasara sun kasa doka ta mutum bawan Allah amma dai ba aje magana guda ba to gwamma su da yahudawa wal yahudu sharrun minhum yahuda sun bi su zama sharri ƙalu suka ce haba a dai bincika a dai bincika ba masallaci take ba can sama ita kadai to a dai bincika kaga ba a ce mata ta yi zina ba tun da ba a iya kawo abokin zina amma dai cewa a dai bincika i ai masallaci ne sama kuma ɗakinta ita kadai kun ba mai shiga to a dai bincika me aka nuhi to to sannan yan abin da aka nuhin ya tabbata to ɗan nan kenan ba ɗan halabba ne sai suka ce ga shi isa ba dan halabba ne su kuma kaga sun wuce wuri na sun ɗauki ƙazafi sun azama annabin Allah ƙalu suka ce inna maryam magana guda maryam dai bagiyatun ta hudu dai inda ta samo shi zina ta yi kai tsaye zina ta yi wa isa ibn haramin isa kuma ba dan halabba ne na'uzu billahi Allah ya ce to ku je da isa ya faru su ma cewa Allah ne ko dan Allah ne ai wanda aka samu irin haka uwarshi ma ta shiga halin kakanuka yi ai bai kamata ka ce Allah bane dan da Allah ne ba zai bari uwa ta ta shiga ni yasu ba kan saboda haihuwa ta so kuma su cewa a'a ga inda an ka same shi ba da aure ba to ba su yarda da Allah na da ikon samar da ɗa ba da uba ba kaga sun rage ma Allah iko sannan sun ma annabin Allah kazafi Allah ya ce to dai da kuka ji an gaya muku dinnan shine Isa dan Maryam magana ta gaskiya kuma ku sani ma kana lillahi an yattakhidha min waladin bayyuwa a ce Allah ya riki da subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah ai shi Allah ya zaka za amra in ya nufin farar da abu fayanna ma ya ƙulun lahu kun fayakun zai ce mai kawai ya zamo sai ya zamo to kun ba wai Allah cewa aka yi kun kun zanne ke yana kun kun kun a'a idan irada ta haɗu da ƙudura shi kenan ga ƙudura kuma ya nuhi kawai sai a gan shi shi ne kun fayakun ɗin wa min zalika khalqu isa min ghayri abi ya daga ikon Allah inda yake kun fayakun halitta isa babu uba wa anna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siratun mustaqim yana daga maganar da isa ya musu tun ran haihuwa ta wa anna Allah kuma yana tabbata muku ga anna saboda takidi ina tabbata muku shi Allah rabbi shine ubangiji na warabbuku kuma shine ubangijinku don haka nan fa'buduhu ku bauta ma Allah mimma qala lahum hadha almadhkur wannan abun da na gaya muku na ni bawa ne na Allah kuma bayi ne na Allah kuma tare mu bauta ma Allah hadha almadhkur siratun shine hanya mustaqimun madaidaiciya mu'addin ila aljanna wanda zai kai mu aljanna ni da ku fa ikhtalafa alhazabu min bainihim فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم magana gaba tabbaci ya ce tun ranar haihuwa annabi isa amma fahata lafal hazabu sai jama'u min bayanin tsakanin su nasara suka samu sabani fi isa cikin lamarin isa to wai ya za mu ɗauke shi a huwa bunun lillah shi dan allah ne aw huwa ilahun ma'ahu ko ko a shi ma Allah ne tare da Allah Allah Allah Isa Allah aw thalith thalatha ko ko to ita ma uwa ai ba kyalle ba Allah Allah Maryamu Allah Isa Allah Trinity kenan fawailu tsananin azaba ya tabbata lilladhina kafaru ga waɗanda sun ka kafirta bi ma zikir da abin da aka ambata waɗanda suka ce isa ɗan allah ne sun kafirta wanda suka ce tare yake da allah shi ma allah ne su biyu kenan sun kafirta wanda suka ce shi an na uku da allah da uwa ta da shi su ba sun kafirta to tsananin azaba ya tabbata gare su min mashhadi daga halartar yaumin azimin rana mai girma shine huduru yaumin halartar wata rana huwa yaumul kiyama ran tashin kiyama in Allah ya kai mu za su shiga cikin matsananci azaba asmi bihim wa absir yawma yatunana lakin az-zalimuna al-yawma fi dalalin mubin Allah ya ce yawma yatunana ran da za su zo mana lahira asmi bihim yi mamakin jin su wa absir kai mamakin ganin su shine ma asma'ahum wa absarahum mamakin jin su da ganin su duk abin da suke cewa bai yiwa sai ga sun gani Allah zai ce kun ce ba a tashin kiyama to wannan bala'in da kuke shi a tashin kiyama yanzu ma ƙarya ne in sun shiga jahannama Allah ya ce kun ce jahannama ƙarya ce to wannan bala'in shi a jahannama ƙarya ne ba ku gani ba sai ce Allah mun ji mun gani Allah ya da za a yi kumai shi wai a ce ba Allah Allah kumai shi mu Allah mun ji mun gani kumai wai an san girman Allah yanzu kuma she mu duniya sai mu gyara Allah ya ce ku gyara mawa kun zo kenan ba komawa duniya har abada to shine Allah ya ce kai mamakin jin su da ganin su ran tashin kiyama lakin zalimun sai dai azzalumai min iqamati zahir maqabal mudmar kaga ga kaida sai ce lakin nahum tunda magana su akai to amma saboda ƙara kamba ma abun sai hikai da sunan su ce lakin zalimuna sai dai su azzalumai wanda muke magana a kan su ma'anahu lakin nahum ya kawo hum shine damiri mudmar amma azzalimuna shine azzahir sai Allah ya kai da shi saboda a ƙara kamba magana cikin zuciya wanda ke saurare sai dai su azzalumai yau fi dalalin suna cikin bata mubinun ay bayinun mabayani wa anzirhum yawmal hasarati iz qudiya al-amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun wa anzirhum za a dawo ga su mutanen makka dama an ba da labarin saboda su mutanen makka su ji yadda yake da haka za a dawo cewa wa anzirhum ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam khawif kufara makkata ka tsoratar da kafiran makka ka ba su tsoro da yawmal hasarati ranar nadama da da nasari da ranar tabewa da hasara gare su wace ce rana ta hasara huwa yawmul qiyamati ranar tashin kiyama kenan ya tahassaru fil musi wanda ya munana zaman shi a duniya da sabon Allah da kafirci ran nan zai ji zahi ya hasara ya nadama ala tarkil ihsan gabarin kyautatawa da yi duk abin da yayi dadin ya wuce ko menene ya wuce an zo lahira kuma ga azaba zai ce kai to shi kai to kai ne da ma dai bai yi abin da ba daidai ba to ka ba su tsoro su gyara tun ranar ba ta zo ba yanzu ku zai al'amru lahum fihi bil azab sanda an ka yanke hukunci a cikin wannan rana gare su da tabbatar da su cikin azaba za a daga mutum an gama hisabi wal iyazu billahi a cewa da dan wani da ya rayu lokaci kaza a wuri kaza an gama hisabi Allah ya ce a kai shi jahannama to Allah ya ce wannan shi a kunya shi a tabewa shi a khasara Allah ya kiyaye mu an yanke hukunci da sa su cikin azaba wahum sufi duniya a duniya fi gaflatin anu suna cikin rabkana ga magana azaba wahum su la yu'minuna bihi ba su ba da gaskiya da shi ba to amma ashe an riga an yanke hukuncin ba dan rabkana ba rashin ba da gaskiya da tun duniya sun tsaya sun gyara wata aya na cewa suna cewa a yi masu azaba in an isa Allah ya ce to amma halin da suke ciki jahannama tana nan kewaye da su to wanda adda makoma jahannama rawar jikin azaban me yake cikin azaba yake sai da yan bai ce lahirar ba inna nahanu na rasular da man alaiha wa ilaina yurja'un ka gaya masu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mu Allah nahanu mu Allah takidi ne na rasul arda mu za mu ga da ƙasa wa man alaiha da wanda abisa gare ta na mai hankali da marasa hankali an rija da mai hankali da man bisa ga da ma alaiha mu za mu ga da ƙasa wa man alaiha da duk abin da bisa gare ta min al'uqala wa ghayrihim na masu hankali da ma ba su da hankali ya za mu ga da su bi ihlaki ahliha da halaka duk abin da bisa bayan ƙasa wa yurja'una ilaina kuma mutane da duk abun da ke nan za a mai da su ne zuwa gare mu ai kullun yarji'una ila Allah tabaaraka wa ta'ala duk komi da komi zai koma zuwa ga Allah tabaaraka wa ta'ala hadar ruju'u wannan koma zuwa ga Allah a mutu gaba ɗaya hatimun dole ne wa ruju'u to koma zuwa ga Allah nau'ani iri biyu ne ruju'u qaharin akwai komawa ta ƙarhi da yaji tilas waro jo lutufin akwai komawa ta jin ƙai da rahama zuwa ga Allah abna duniya ya gafuluna anillahi tabaraka wa ta'ala wa yuqbiluna ala duniya yan duniya za su zama suna masu raukana daga barin Allah tabaraka wa ta'ala sun gabata sun huskanta zuwa ga duniya ba ruwansu da Allah ba ruwansu da dokoki na Allah suna nan suna kiɗin girbi ajalin suna tahiya ajalin suna tahiya ya tihimul mautu kwatsam sai mutuwa ta cin masu ka san ko bana wani ana zane ya shiga ɗaki ya hito sai dai an ka hito da gawa te ba kuma jinya ya ba shigar ya hito ya ɗauko ba ɗauko shigar da zai yi ashe ana ci ana jira ne da zuwa azra'ilu ya ɗauki ran shi da mai cewa ta sai an jima ashe an jima sai dai ka zo a kai shi kabari ta bari haƙin dawo ashe bai dawowa ga sunan da yawa to da mutum bai mance da Allah bai mance da lahira ba da tattali zai yi tahiyar da bata da makawa tattalinta aka yi ba wa aihata batunta ba to sun shagaltu da duniya sun manta da Allah ya tihimul mautu sai mutuwa ta zo masu fayar ji'una ilallahi ƙaharan sai su koma zuwa ga Allah tilas wai wani ka cewa da duka gani lahira wallahi kai ne an kai yi to kai shi an kai wato dole dole za a kai shi wahum karihuna lidhalika suna masu kin zuwa lahira to kuma dole su ce lahira suna masu kin saduwa da Allah kuma ta zama dole a sadu da Allah kuma ba a shiri da shi wa halullahi su ko mutanen Allah rafadu duniya sun kakkaɓe duniya wa ƙabalu alallahi tabaraka wa ta'ala sun gabata zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala yuhibbuna liqa Allahi suna son gamuwa da Allah fi kulli lahazatin a kowace kyaftawa fayatihimul mautu suna nan sun kagara su mutu su ga Allah sai mutuwa ta zo fayarji'una sai su koma dama can minallahi tare suke da Allah su koma daga Allah ilallahi zuwa ga Allah wahum yuhibbuna zalik suna masu son mutuwar a ce Allah sauƙi ya ce to Allah da ya bani sa'ar tahiya ni kan bukata ta tabiya da haka nan in zauna duniya to me zan yi za su gamu da Allah suna masu son gamuwa da Allah haza ma'ana wannan shine ma'anar da manzo Allah ce man ahabba liqa Allahi wanda duk ya so gamuwa da Allah ahabba Allahu liqa'ahu sai Allah ya so gamuwa da shi alladhi la yashghalu amma wanda yake bai shagaltuwa illa bi imadati dunya sai raya duniya duk tunane ne ya za a yi dai a raya duniya wa kharabul akhira yakrahu an yanta la yashghal illa bi imarati dunya wa kharabil akhira bai shagaltuwa sai da raya duniya da rosa lahira tai madadin ya ta ginin lahira ya ta ginin lahira duniya tun da barin ta zai sai ya ta gina duniya ya ta gina duniya kuma zai batta ya ta lahira kuma ya san ya rosa duk gidan da yake da shi lahira tunda yana da gidan aljanna da dukkan khadimai da komi da komi to amma nan ya ki tattalin abun da zai tabbatar mai da shiga gidan nan ko da zai mutu lahira bai da komi sai azaba to wanda yake nan duniya ya raya irin yadda aka kokarin yin gidaje na ji da hwaɗi ya gama gyaran gida ne ya gama tattalin komi wanda aka bukata ga duniya amma ya san lahira bai tattali komi ba to a a zai so ya mutu ba wannan gidan da ya san ya wahala kan shi kuma yana gani ne ya zai so ya bashi ya tai lahira inda ya san bai da komi sai azaba shi yasa duk wanda bai gyara lahira ba to tsoron mutuwa ya kaji amma wanda ya san shi gyara lahira ta shi adda muhimmanci gare kuma ya san yana shauƙin gamuwa da Allah sannan kullum muna ta addu'a Allah ya samu aljannar firdausi har sai mun zaba Allah babu aljannar firdausi to ita firdausi kuma akwai gada sai an mutu to gudun mutuwar da kinta shi yasa ba a rawar jikin zuwa aljanna ga mu nan kamar ba mu so aljanna sai dai mu tahodi da baki to amma an ce taho mu tahi ina aljanna zuwa za kai to amma ina za a bi mutuwa za ka ci a'a dai bari a ƙara salati dai bari a ƙara salati saboda mutum bai da tabbas ɗin cewa lahira ta ta hi duniya amma wanda ya san lahira ta hi duniya kuma ko cewa dai manzo Allah na tana jiranka sallallahu alaihi wasallam ranka na hita mai arziki kana gadan ka ga kaga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga ka ga shehu Tijjani ga ka ga shehu Ibrahim ga shehu Balarabi ga shehuwa to in dai da gaske ka san kuna tare to me an na gudun zuwa wurin su to amma in kasan sun yi gabas kayan yamma da an ce taho mutum nan ko lahi kai ma baba ce zo baba na kira ta mi na yi sai ka tsere to shi yasa kuma da ana tsere ma Allah sai mu tsere to bayan da zaka tsere ma Allah kuma da ana karkata a shiga aljanna ba a bi ta mutuwa ba da zo mun cika aljanna to amma dai ga ta nan muna ta so muna ta so to mu yi aikin shiga aljanna shi amma gani ce wanda ya shagaltu da raya duniya da rosa lahira ya karahu an yanta min al'imara ilal kharabi dab'an ya ce dole ga ɗabi'a zai ƙi ya tashi ya ciratu daga inda ya raya zuwa ga inda yake ya san bai raya shi ba wallazi amara akhiratahu wanda ko ya raya lahirar shi aw khadama hadratallahi tabaraka wa ta'ala ko ko ya san ya hidimta ma hadara ta Allah tabaraka wa ta'ala hatta qaruba minhu kulla hatta qaruba min har ya samu kusanci zuwa ga Allah kulla waqatin yatamanna lika Allah kowane lokaci yana gurin gamuwa da Allah wa yuhibbu lika Allah yana son gamuwa da Allah to kuma ya san ba a gamuwa da Allah kuma ko da irin tattalin ni'imar da an kai mai bai ma ko ganinta sai an bi ta mutuwa ka gana in manomi damana ta yi kyawu haci suka kai ga sun kusa nuna duk marece sai ya ta yi ziyara sai ya ta yi ziyara ya kuma san ba noma zai bace raki da an gama a a ganin gonan nan sai ka ga rai ne ya yi sanyi ya ji daɗi to mu muna ta shuka muna ta gini muna ta to ba mu za mu taimaka gano ba a zuwa je waya a dawo don an san ba a dawowa na'am yace don haka zai so gamuwa da Allah fa iza ja'ahul mautu idan mutuwa ta zo mai ya kunun tiƙalan min darin ila darin faƙat ba wani tashi hankali ille kawai kamar tashinan ne wannan gida kuma wannan gida walakin sai dai a ruju ilallahi shi komawa ga Allah ta hanyar mutuwa labudda minu abu ne wanda ba makawa gare shi imma ƙarin imma tilas wa imma lutsafa imma kuma girma da arziki cikin lutsafi shine imma an ya ce abdu dayan ko dai bawa ya zo ba Allah girma da arziki cikin biyayya wa huwa afdalu to kuma ka shirya sanda zaka tayi wurin Allah ka tahi kana son zuwa ana son ka zo afdalu ya fi fil ahrar cikin yaya in dai kana da mai cikakken yanci in zaka inda aka so ka tahi ba wanda zai sa ma inkwa ba wanda zai sa maka sarƙa ga kafa to amma auyati fi salasil koko in ba ɗa ba ne zai ta wurin Allah da sarƙoƙi ga ƙawatai ƙaharan dole ai kana ganin wasu mujrimai an sa masu inkwa ga hannu an sa sarƙa ga ƙawa ana ja kuma ƙila a gaba da bulala to kakka zama haka zaka wurin Allah tunda dole da ka tahi ko ka tahi da girma da arziki ko ko a sa ma sarƙoƙi ana bugu ana ja a kai ka zuwa ga Allah Allah ya mu fal'ahasanu abin da ya fi kyau an narja ilallahi mu koma zuwa ga Allah ƙablar ruju ilai tun ba ta zama dole ba yanzu ma ka zama kana shirye da Allah kuma kaga tsarin da an kai muna ana gwada mu zama na Allah da ka tashi bacci aka ce ka zo kai sallah Allahu akbar in rana ta zawal ka dawo masallaci Allahu akbar in baka ci abinci ba ta ka ci abinci kai wanka ka dawo la'asar Allahu akbar kan rana ta faɗi ka dawo Allahu akbar idan za ka kwanta bacci ka isha'i Allahu akbar da ka zamo na Allah to da an ce za ka mutu koma wurin Allah dama kai nashi ne haza ma'ana wannan shi ne ma'anar da manzo Allah ya ce mutu qabla an ta mutu ku yi ƙoƙari ku mutu tun ba ku mutu ba ku mutu mutuwar girma da arziki tun mutuwar dole ba ta zo muku ba al-insanu idza mata qabla al-maut la yakhafu al-mauta idan mutum ya mutu kahin mutuwa ta zo to ba zai ji tsoron wata mutuwa ba wai za fa ke yanta zirin mauta wa ya khafu da ya karhul mauta amma in yawan zu ya ƙi mutuwa yana ta jiran mutuwa ta zo yana kuma tsoron zuwanta to dole ya zama ya ƙi jinin mutuwa ta zo mashi wai za ja wal mautu ya rashe an ya khafu to irin wannan in mutuwa ta zo zai ga mugun abin da ya kaji mu tsoro ya zo ya danne shi ba yadda zai yi Allah ya kiyaye mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
jama'a sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah Allah ya sauke mana abin da tsananta Allah ya biya mana bukatun mu na duniya da lahira Allah ya ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah ya sanya mu wadanda ake yantawa cikin sa domin albarkar manzon Allah da shehu Fatiha da salatul Fatih بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صباح الخير وإلى اللقاء آمين